الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شيخ بركة تمنا ألفية بن مالك زام تاشي فصل فيما ولا ولا آمن يوننكو المقاربة أفعل المقاربة كو mun yi shi cikin dan wardi ai أبو
to af'alul muqaraba mun ji bayani cewa af'al din sun kasu kashi nawa ne كشي أكوكو sun kasu kashi uku akwai na farko ma ya dullu alal muqaraba shine kaman kada da karaba da aushaka akwai kuma ma ya dullu alal raja'i in an ce muqaraba na farko kenan shine af'al ne waɗanda suke nuni akan kusancin faruwan khabari ga mubtada in ka ce kadati shamsu ta gurubu kenan gurub ya kusa tabbatuwa ga rana af'alun raja kuma suna nuna fatan faruwan khabar ne ga mutada kun gane ko in ka ce za- asa zaidun an ya kuma asa zaidun an ya kuma kenan sai ya zama akwai fatan yiwuwan faruwan mene tsayuwan zaidu kun gane shi ko da hara da ikhlau laqa dukan suna nuna raja'u ne sai kuma ma dalla ala alal insha'i group category din da suke nuna faru kusancin fa- kusan wa- abu ya fara faruwa sune ja'ala sune tafika akhadha alika ansha'a walamma kharaja min albayti ja'ala yarkudu ja'ala yarkudu bayan ya fito daga gidan sai ya shiga gudu so kun ga ja'ala anan min afali shuru to in kun lura da kyau ai gashi dalala na kowanne daban-daban ne ko Na'am.
ga su kashi uku categories guda uku to amma sai aka ce musu af'alul muqaraba sai ya zama wannan min babi tasmitul kull bismil ba'd min babi tasmitul kull bismil ba'd ai ba dukansu ne suke nuna muqaraba ba masu nuna mukaraba guda uku ne kada da karaba da kuma mene شكرا aushaka sannan kuma masu nuna raja'i akwai asa da hara da ikhlaulaka sai masu nuna insha'i fa- abu ya fara faruwa akwai ja'ala akwai tafika akwai akaza akwai alika akwai ansha'a ga sunan guda uku categories guda uku to amma maimakon a ce musu annawasikh tunda su ma ya aikin da kanas take yi haka suke yi ko to kuma sai aka ce musu af'alul muqaraba sai aka kira su su duka da sunan wani bangare nasu shine min babi tasmitul kul bismil ba'd an kalli wani bangare daga cikin su sai aka kira su dukansu gabaki ɗaya da sunan bar- wani bangare kamar yadda muka ce suna ai- aiki ne irin na kana aka wato ha sai dai waɗannan su sun bambanta da kana khabar na waɗannan af'al din dukansu fili mudari'i ne jumla ce ismiya jumla ce fi'iliya afwan ma'al mabdu'a bi fi'lin mudari akwai kuma waɗanda sukan zo da kafin mudari za a samu an ko akwai waɗanda kuma ya killu akwai wanda kuma bai bai zuwa kamar af'alu shuru ba a samun an a- a gabanin mudari'insu wanda ya zonto khabar mun bince wannan ko to shine sai ibnu maliki ke cewa kaka na kada wa asalakin nadar ghairu mudari illidaini khabara kada kaga kada asa da asa da lakin da lakin kakana dukan suna aiki ne kamar na kana kun gane? matalla mun ce can baya khabarinsu yana fara yana khabarinsu dukansu yakan zo jimla ce fi'iliya ko jimla fi'iliya kuma ta fara da mudari'i to nadiri ne a samu khabar ɗinsu bai fara da fili mudari'i ba nadiri ne shi yasa sai ce nadara ghairu mudari'in wani mudari'i a samu fi'ili madhi ko amri ko wani abu dai ko jumla ismiya nadiri ne akwai karanci ya zo khabar ya zanto khabar lihazaini ga waɗannan su ka- kalmomi guda biyu su su ne mene kada da asa ai mun riga mun ce kana yi nadiri ne a samu khabarin su ya zanto bai fara da jumla fi'ili jumlar take dauke da fi'ili mudari'i ba mun fahimci wannan madalla ai kokari a samu ibn akil sharhin wata wani lokaci sun idan karatu mai gabanin za mu dawo muraja'a har sharafin zamanin gabi da abiyad din nan da ake kawo uh, hujjoji a kai wa kaunuhu bi duni an ba da asa nazarin wa kanal amru fihi ukisa wa kadal amru fihi ukisa wa kaunuhu biduni an ba da asa nazarun wa kaunuhu kasancewan jumlan waɗannan af'al ɗin wanda ya zanto khabar dama mun ci khabarin su yakan zanto jumla ce fi'liya musaddara bi fi'lin mudari wannan shine galibi la ilaha illallah sannan mun ji cewan khabarin su duka yakan zo fi'il mudari'i ne ko madalla to shine yake cewa kuma mun ji cewa akwai waɗanda sukan zo da asa ai da an eh, da an za a samu fi'il mudari'i ya zo ya fara ya zo da an ko to ya fi yawa a kal a a a- a a asa af'alul kulun af'alul gabin nan muƙaraba kada da karaba da aushaka afwan asa da hara da ikhlalaka galibi mudari in sai kan zo da ana farko shine yake ce mana ibn malik wa kaunuhu kasancewan jumla fi'iliya da ke zama khabar wanda ya fara da fi'ili mudari'i kasancewan sa biduni asa ya zo ba tare da asa ba ba da ba tare da an ba annasi ba ba da asa a gaban asa nasrun to wannan yana da karanci asa rabbuhu in tsallaka kunna amma me gaba kuma an yubdilahu azwajan fa asallahu an ya'tiya bil fathi ko qul asa an yakuna qariba asallahu an yaj'ala bainakum bainal ladina adaitum minhum mawadda so galibi khabarin asa yakan zama jumla ce fi'iliya ta fara da fi'ili mudari'i kuma kafin ta an sami an to wa ukisa wa kada al'amuru ukisa fihi amma kada aka sine nata watan nadiri ne kuma a samu jumlan da ya zo khabar jumla fi'iliyan ta zo khabar na asa kada yana da karanci ta ta fara da mudari'i eh, ta fara da an kadatu shamsu ta gurbu kun gani? na'am sai mai kuma gaba waka asahara walakin ju'ila khabaruha hatman bima an bi an muttasila waka waka asa kaga asa ko kuma sai ka ce wahara ka asa kaga hara kaman asa ne ita ma da wuya ne kaga khabar jumla fi'iliya ne ta fara da fi'ili mudari'i a gaban asa da wuya ne a ce bata zo da an ba walakin sai dai ji'ila khabaruha an sanya khabarinta afwan wa hara ka asa kaga hara kaman asa ne ita ma tufidul muqaraba tufidu maza al muqaraba hara walakin ju'i da khabaruha sai dai an sanya khabarin a hara muttasilan bi an ya zama yana haɗe ne da an hatiman wannan dole ne in dai hara ce khabarinta algalibu fihi an yakuna mabdu'an bi mudari'in mansubin bi an ya fita ko wa alzamu khawlaka an mithla hara wa ba'da ausha kan tifa'an nazara wannan shine wakan fa da malamin mu ke rera mana taken wakan malamin mu ne yawwa shi yasa kuka ji na nace da ita domin ina yi ina tana malamin mu Allah saka mishi da alheri yawwa wa alzamu an wa alzamu khilawlaka an malamai sun lazumtar da zuwan an a khabarin ikhlawlaka mislu hara kaman hara ita ma ikhlawlakatis sama'u an tumtira ai kadati sama'u an tumtira domin kada da hara da ikhlaka group din su da ne wa ba'da aushakan tifa'an nazara sai ka ce wa nazara an wa ba'da aushaka sannan kuma a gaban aushaka nazara intifa'an shari'an nadiri ne a gaban aushaka wata ma'ana jumla khabariya da takan zanto ta fara da mudari'i ake jumla fi'iliya da take fara da fi'ili mudari'i a gaban aushaka nadiri ne ita kuma ta zanto babu an din watan koruwan an din nadiri ne shine nazara baitin nake da muka yi
Hudu kenan.
ومثل كاد في الأصح كربا وترك عن ماذ الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق الله كسام داتي وكاد مثل كربا في الأصح كما كاد كمان كربا ني وجن mafi ingancin magana ita ma mudari'inta gashi nan afon to ita ma mudari'inta yakan fara ne da an kaman kada a ai ba mi kada baya baya
Can farko. Ya an wakala al'amur fi ukisa wa kaunahu bidoni an ba'ad asa nazar wa kada amru fi ukisa
to ai zuwan zuwan an din a gaban gabanin mudari'in da ya zo kabarin kada kalil ne koko nadir ko koko kasir ne idan aka samu kada khabarinta
wannan
ya fara da an nadiri ne koko yana da yawa yana da yawa kasir yana da yawa yana da yawa shine wa mithlu kada fil asahi karaba wa karaba mithlu kada fil asah kaga kada karaba kaman kada ne wajen hukunci wa tarku an ya gama da wannan fa wa tarku an ma adh shuru'i wajaba wajaba tarku an ya wajaba a bar an a cira an ma adh shuru'i tare da af'al shuru ma'ana khabarin da ta fara khabari jumla fi'iliyan da ya zo khabari na af'al shuru ya wajaba a cire mishi an ja'alal waladu yabki ba za ka ce ja'alal waladu an yabki ba a'a ba zuwa da an kun gane domin zai zama maimako ne domin ja'ala sai ya shiga akwai ma'anin mene istiqbali an tana nuna menene istiqbali to kaga za a zama irab redundancy za a samu irab redundancy to kaga an yi maimako kenan to ba fa'ida anan so in dai af'al an sami af'alin shuru a gaban su ba a zuwa da mene ba a zuwa da an ban sani ko kun banci karatun mun zama da baiti biyar kenan wasta'malu mu na
Ka an sha'asa
ka an sha'a sa'iku ya hadu wa tafik kaza jaltu wa akhadtu wa alik ya ce mana af'alin shuru khabar jumla fi'iliya da yanzu ta zama khabar nasu wanda ta fara da mudari ba ta zuwa da asako wajibi ne a cire to shine ina misali kamar ka ce an sha'a sa'iku ya hadu mai kore dabbobin ya fara kore dabbobin hada wannan hadin yaƙi eh hadin yaki binan 20 ne ko Eh, yawwa eh, hada ya, ya hadu kaga an sha'a sa'iku ya hadu ba za ka ce an sha'a sa'iku an ya haduwa ba saboda khabarin an sha'a an sha'a dai na ɗaya daga cikin fi'il af'al shuru to bai zuwa da an wata fika me suratu taha wata fika yakhsifani alayhi min warqil janna ba a ce wata fika an yakhsifani ba kaza ja'altu haka na ja'altu ja'altu adribul walada ba da ma ra'aituhu kad asa asa wa akhadtu shima akhadtu ah akhadtu ولما خرجت اخذت انظر الولد ولما وبعد ما حدث الامر اخذت انظر الولد بذاك تشي ان ان با haka nan alika ma haka ba ta kabarin ta bai zuwa da an kun bin nan af'alu shuru kwata kwata su ba a samun an a gaban su a gaban mm, kabarin su ya ya fita ko na'am.
masha Allah واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا مشكا duka waɗannan af'al din af'alul shuru af'alul muqaraba af'alul Raja.
raja dukan su jamidai ne sai dai kawai gudban da guda biyu na farko aushaka sai na biyu kada shi yasa sai malam ya ce wasu ta'amalu mudari alli aushaka an ji laraba sun zo da mudari in aushaka gashi nan ma cikin hadisi yushaku an yarta fihi ko makamancin haka ko kama kala rasul sallallahu alaihi wasallam da kada kuma ya kaduna yastuna bil ladhina yatluna alaihim ayatina ya kadu zaituha yudhi wa law lam tamsasu nar la yakaduna yafqahuna qawla ya fita wa zadu mushika kai ma an ji ismul fa'il na mushik aw shaka yushiku yu aw shaka yushiku mushik ya fita ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا kaga li aushak la aushaku ga fili madin sa muttasil ila wawul jama'a ko hamma ismul fa'il mai waka yana cewa amutu asan yawmar rijami yawmar rijami wa innani yaqinan la rahanun billazi ana ka'idu kaga ka'idu ga ismu kada nan ismul fa'il na kada بعد أسخ لولاك أو شكا يرد جنن بأن يفعل أن ثان فكد to sai ka ce kar ya ridi ginan hakika wadatuwa bi an da an kan kan zo ba da asa a gaban asa da ikhlaluka da aushaka mun ji can a baya hukuncin zuwan an a gaban mudari'in su ko wanda ya zama kabar ko to za zai iya yiwa a wadatu daga da ba an taro an kawo an din ba ba tare da an kawo an din ba kun fahimci wannan ko masha Allah shi ne makaranta a cikin dan wardi shi ne makaranta a cikin dan wardi to shi ne kare nan bi an ya fa'ala an sanin sai a isnadin zu- ok fuki da an sani wanda aka rasa shiga na biyu wani lokaci za ka iya zuwa da su sai ka in ka zo da su af'al na kisa Na'am.
to suna bukatan mene suna bukatan suna a gaban su suna bukatan jumla fi'iliya musaddara bi mudari'in wacce ita ce za ta zama khabar idan kuma kai isnadin su zuwa ga idan baka isnad idan baka idan kai isnadin su zuwa ga khabar asa an yaquma zaidun asa an yaquma kaga asa fi'il madin to sai ka ce sai ka kaddara fi'ili lamiri asa huwa to huwa din nan asa ta mishi rafa'a an ya kuma sai zanto khabar na na na wannan kawai to nan ba ba na kisa bane wajarridan asa a wurfa mudmara biha idha ismun qablaha qad dhukira mu ci gaba Na'am.
ta wajarridan asa ka tsiraitar da asa a wurfa mudmaran biha ko kuma ka yi mata ka yi rafa'a da ita ga lamiri idza ismun qablaha qad zikir idza idza zikira ismun idza qad zikira ismun qablaha idan an bato suna gabaninta kun ga kun ga asa zaka iya cewa asa zaidun an ya koma wannan to fi'ili ne daga cikin af'al na nasikha in ka ce asa fi'il madin naqis ko kuma fi'il madin na na na, na nasikh zaidun sai ya zama ismi mene ismu asa ismu asa an ya kuma sai ya zama jumla fi'iliya khabaru asa
ya an fahimci nan ko to idan aka zo da suna gabanin tafa shikenan idasmun qablaha qad zikra a wurin famu zamanin in ka kaza ma ka ce asa zaidun asa an ya kuma ka ga ce zaidun wannan mubtada ne asa sai ka ce fi'il madin kawai wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa to kun ga anan ai kayi mallamiri mustatir rafa'a da mene da asa nan anan kawai ba ta bukatan wani khabari kawai kun bance nan ko shine ke cewa wajen ridan asa ka tsiraitar da asa watan ita asa tana zuwa tamma tana zuwa kuma nasikha zaidun asa an ya kuma to idan kai kai ta jiridinta afon wannan wajihi na farko kenan awur fa mudmarin biya ko kuma kai masuna lamiri rafa da ita idza sumun qablaha ka zikir idza zikira sumun qad qad zikira sumun qablaha idan ka ambata suna gabaninta idan ka zo zaidun asa an ya kuma in ka ga dama sai ka ce zaidun fi'il madin a mubtada afwan asa sai ka ce fi'il madin wa fa'iluhu lamiru musatirin fi kaza kuwa ko to shikenan kawai in kuma ka ga dama sai kai ma lamiri rafa da ita zaka gane wannan ne idan aka mai shi ta tsuniya zaidun asa an ya kuma zaidani asaya an ya kuma zaiduna asau an ya kuma kun gane ko in kuma ka yi idan ka ga nan yanzu ka yarfa an ci lamiri da ita in kuma ka yi tajiriri ka ka ka kin malamiri rafa da ita suka ce zaid asa zaidun an ya koma ka ganin ka zo da ita nasu ka kenan to sai aka an kan yi amfani da ita tamma akan yi amfani da ita naqisa wal fathu wal kasra wal fatha wal kasra ajiz fi sin min na wa asaitu wa intifal fathi zukin to asa ta keɓantu da wani da wani fuska kuma har ila yau sinin ɗinta in ka haɗa ta da lamiri zaka iya fata zaka iya mai fata zaka iya mai kasara shi yasa sai ce wal fataha wal kasra ajiz wa ajizil kasra ka halasta yin wa ajizil fataha ka halasta yin fataha wal kasra da kasra fi sini ga sinin ɗin asa min nahwi asaitu lokacin da aka haɗa ta da lamiri ka iya cewa asaitu ka iya cewa asitu abu kira'an nafi ta zo da haka ba فهل عس فهل عسيتم أن عفوا إن فهل عسيتم إن توليتم kun gane amma sauran kuma kurab din fahala asaitum ne asaitum so sinin din asa idan aka hada ta lamiri lakaw jahani ka iya mishi fataha asaitum asaiti asaina ka iya mishi kasara ka ce asitum asina wantifal fat zukin wantifal fatu wa zukina amma an fahimci intifal fat korintuwa menene fatha din wai ma'ana abin da ke son yi nuna maka yin fataha shine a- ashhar wa zukina afon ina karanta intifa ne intika ne yau sai yanzu na lura da kyau domin na ji fassarar da na yi ne kuma da abin da ke nan ya yi tika da warara wasu kina an san mana an fahimci intika ilfat ka gane wanzuwan fataha tabbatuwan fataha watan zuwan sinin din da fataha yayin da aka hada ta da lamiri yafi karfi asa asaitum asaina asaita asaiti asaya asauna a asaina to Allah ya kai mu sai mu tashi inna wa akhawatuha insha Allah ta'ala an fahimci karatun ko to abinda Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ya ba mu ikon gyara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin Allah ya samu na